أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة نعم إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم
أعوذ بالله السميع العليم من اللعين الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وهول الشهوات إلى جنات القربات أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة ودا ساكي سادوا أسافير ونوني من تاريخ البركة نا لهدي uku da watan Ramadan hijirar shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara dubu daya da dari hudu da shekara arba'in da daya wanda ya yi daidai da ishirin da shidda da watan hudu watan Abril miladiyar haihuwar annabi Isa ɗanna na Maryam idan tarihi ya inganta shekara 2020 miladiya Allah subhanahu wa ta'ala iya mana jagoranci a jiya mun kwana a ayata 183 a cikin wannan sura mai tarin albarka suratu shu'ara fadin Allah subhanahu wa ta'ala wala tabkhasu nasa ashiya'ahum wala ta'thaw fil ardi mufsidin yau za mu tashi aya ta 184 sai Allah ya ce واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين نعم.
قالوا إنما أنت من المسحرين Mm.
وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين Allah ya ce, Wattaƙun ladhi khalaqakum wal jibillatal awwali qalu innama anta minal musahharin wa ma anta illa basharun mithluna wa inna dhunnuka laminal kadhibin Allah ya ce wattaqul ladhi khalaqakum cikin wa'azin da annabi Su- ah, annabi shu'aibu alaihi afdalus salatu wa atammu taslim yayi wa al'ummarsa bayan yayi musu tunatarwa akan su daina tauye ma'auni domin babban zunubi ne babban kabira ta cikin kaba'ir wanda duk wanda ya yi itikabin sa to yana haduwa da hushin Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ci ga musu da nasiha ta gaba ya ce wattaqul ladhi khalaqakum wal jibillatal awwalin ku ji tsoron wanda ya halicce ku domin shi Allah shine wanda ya- yake ya halicce ku ba tare da taimakon kowane dan annabi Adam ba sama ba wanda ya taimaka mai wajen halittar ka ƙasa kuma ba wanda ya taimaka mai wajen halittar ka shine wanda ya halicce ka kuma baya buƙatar ma wani yayi musharaka da shi a wajen mi wajen ba da gudunmuwa wajen halittar kuma ba ma wanda ya isa ya ba da gudunmuwar to wata kullabi khalaqakum ku ji tsoron Allah nan wanda ya halicce ku suna dai ba kaka kuka kawunan ku ba a'a halitta ku ne akai wal jibillatal awwalin da kuma al'ummomi na farko da suka gabata akwai mutanen annabi nuh hudu sun sun sun gabace ku akwai mutanen annabi ibrahim sun gabace ku akwai annabi adam sun gabace ku dukkanin waɗannan al'ummun kun samu labarin su to nasiha da nake muku ku ji tsoron Allah nan wanda ya halakar da mutanen farin kun ga idan ba ku bari ba to abin da zai biyo baya wato ba karamin abu bane yace wa taqul ladhi khalaqakum wal jibillatal awwalin to ka san sunna ce ta dukkanin mutane masu tsare ta annabawan Allah kafin su yi imani sai an yi da gaske shi yasa annabawan Allah sun wahala wajen da'awa wajen isar da sakon Allah subhanahu wataala da ya musu wa'azi su ji tsoron Allah qalu sai suka ce inna ma anta minal musahharina mun ga alamar shu'aibu fa ashe kai ma ai abubuwa sun same ka abubuwan gida kuma ka gaya wanda kai ma abun gida ya same ka ai ka samu da ciwon hauka sihiri aka yi maka hayyai tasiri a hankalinka sai kake zancen mu daina abin da muke kai ga zan ana zancen riba ai ana zancen kuɗi ba a zancen komi don su da gaba da komi su a ganin su cewa kuɗi kace rayuwar duniya gaba daya shi kuma san cewa ba kuɗi a wajen masu imani ba wani abu ne zuhudu bayan Allah suke suna gudu tara abin duniya ga bayan Allah ne ka duk sahabbai wani sahabi da annabi ya ce mai aljanna ya- kowa ya shiga aljanna cikin sahabbansa sai shi kare da rama bin akwaswa ya yi kuka adamin kudin sa yana ina ana mai hisabi kaga su kudin ba su dauke su wata abu ba inna lillahi ibadan fuqara tallaqu dunya wa khafu fitna nazaru fiha lamma alimu annaha laysat li hayy wajh watana ja'aluha lujatan wattakhidhu sahira sahil salih al a'mal fiha sufana Allah yana da bayu Allah na gari su ba su dauki wannan duniyar wani abu ba su dauke ta wani abu ba wani hoyin Allah in bai da kudi malam sai ya masa sara bai da kuɗi sai samu masassara amma bai damu da ini ya wuce bai karanta alkur'ani ba bai damu da ini ya wuce bai manzon Allah salati ba suka ce inna ma anta minal musahhari mun ga alamar da kai annabin a kai shu'aibu wato sihiri ne aka yi maka kuma wannan sihiri ma har yayi tasiri a hankalinka ya gutta maka hankali kaga wai annabin Allah ake kira mahaukaci ashe kalubale gare ka mai kai mai da'awa wannan ya zama to izna gare ka dan kana wa'azi an gaya maka mummunan magana an zage ka an soke ka bayu aka fara ba annabin Allah da sunni kowa daraja aka ce sihiri ne gare sa kuma har ya ci ya hukata kama sa suka ce sannan kuma wa ma anta illa basharun mithluna wa ma mimun huna nan makin na harfi nafayi ce suna koyewa mu ba mu dauke ka wani abu ba illa basharun mithluna kai wannan mutum ne kawar mu yadda muke aure haka kake aure yadda muke tafiya kasuwa mu sayya kake zuwa kasuwa kai sayya yadda muke wato mu'amala ta noma ka kake yi duk abin da mutum yake yi kana yin sa ne bambanci ka da mu baka da wani bambanci a kan su kuma san cewa babban ni'ima a rayuwa shine Allah subhanahu wataala ya baka annabta a rayuwa in Allah ya baka annabta to ai maka komai bayan imani kenan قالوا إنما أنت قالوا إما إن قالوا وما أنت إلا بشر مثلنا كيف قوة بني كواتن ممكن كورو أنت إنسان مثلنا ولست برسول مزنت ما كان النبي نبي من دولة كذا زنتن كتير كي النبي ندق وجن الله سكتير كم باب ونن زنتن وإن ظنك لمن الكاذبين كما بل ما منا زتو منا أماني وكي شعيب مكان يشيني فجي النبي الله غبا wanda shine khatibul anbiya'i cikin annabawa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa khatibul anbiya'i Allah subhanahu wataala ya bashi fasaha shi ma mabiya annabi Ibrahim ne annabi shu'aib na cikin wato mabiyan annabi ibrahim har ma ake kira shi da khatibul anbiya akwai fasaha da balaga wajen iya magana ya samu theory yana da yana da wato zalaka ta halshe wajen yayi bayani amma a ƙarshe me ya faru suka ce wa in wa inna zunuka laminal kadibina mu muna zaton cewa kai makareci ne ba gaskiya kake yi ba in ko gaskiya kake yi ke annabin Allah ne to fa askit alaina
فأسبق علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوا فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم
Allah ya ce fa asqit alaina kisfan min as-sama'i in kunta min as-sadiqin sai mutanen annabi shu'aib suka ce wasa fa asqit alaina har in kai annabin Allah ne kana ikirarin Allah ya baka annabta ka zo ke muna wa'azi mu daina neman kuɗi da muke muna tarawa to fa asqit alaina kisfan min as-sama'i in har ka isa waton ka kibse muna ka sanya wani bangare daga cikin sama wata azaba ta sauko mai daga sama in dai kai annabin Allah ne to kai mana wata nuna mana wata alama da ke nuna cewa kai annabin Allah ne ni za ka yi astik alaina kisfan ka sa wani bangare na sama ya fado muna ba sama za ta kece ta fado ba a'a na azaba mu ga azaba karara to ta yi muka ganka wata kila mu imani da kai amma dai haka ba za mu imani da kai ba wallahi abin a samu su mutanen da shi yanzu in kai mai wa'azi sai ce a shi ba wannan ba shi bane shiga abin zahiri sai yake ga abin zahiri shi yasa Allah subhanahu wataala ya sha gaya mana yace wa ma nursil wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kazzaba biha al awwal ba ku zai samu kuka daina turo ayoyi ba irin kara in kai mutum wa'azi ya kiya malami da Allah ya ga dama sai Allah ya bai wa malumai mu'izzat in kai in kai mutum wa'azi ya kiya to sai in ka ce mutu sai ya mutu ma kuma ya taso amma Allah ya ce wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kadhar biha al awwal ba kuma yasa muka daina turo ayoyi ba irin haka ba ce mutanen farko sun kareta mutanen annabi shawo suka yi annabin Allah asqit alaina kisfan minas sama'i ka sa wani bangare na sama ya fado mana da wata irin azaba in kunta minas sadiqina har in kai abinda kake faɗa gaskiya da cewa kai annabin Allah ne in ko kai wannan to wataƙila za mu ɗan jiba mu yi shawara a tar da mutane a shiga a yi kongire a yi wacece in mun ya cancanta mu bi ka sai mu sai mu bi ka in ku babu cancantar haka kuma sai mu kare ta ka sai Allah ce fakazzabu qala rabbi a'lamu bima ta'malu ce rabbi a'lamu bima ta'malu annabi shu'aib sai yace hakikan ubangiji na Allah madaukakin sarki a'lamu sai kashi akan sifa ala wazni af'al ubangiji na shi ne mafi sani ya fi ni sani sane yake game da irin aikin da kuke aikatawa duk irin aikin da kuke aikatawa wallahi Allah ya sani shi Allah ya fi ya fi ni sanin aikin da kuke yi ya cancanta azabtar da ku idan ya cancanta to Allah subhanahu wa ta'ala ba sai ku rike azaba Allah zai muku azabtar da ku in aikin da kuke yi bai kai azaba ba shi kuma Allah gafurur rahim yana iya gafarta muku amma ka yi wa ubangiji tahajiji na a kuma da azaba wannan iya aikin mutum ne akwai lokacin da mutum zai ta sabon Allah subhanahu wataala zai ta sabon Allah subhanahu wataala amma Allah madaukakin sarki sai ya tsale sai masa istidraji shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ke cewa idan kaga Allah ya bai wa mutum duniya gashi ya samu duniya gurgudu a rayuwa sannan kuma bai bin Allah shi sallama ba ta dame shi ba ka san wanda aka ce an daina sallama shi gobe take gare shi an ci an liƙe masallaci akwai wanda wallahi bai taɓa jin haushi ba cikin ran amma akwai ina cewa da aka an liƙe kasuwa to billahi la ilaha illa hu sai da dare shaytani har shi duk wani aiki na addini bai dame shi ba to manzo Allah ce idan kaga Allah bai wa mutum dukiya duniya yana ci da yake so to annabi ya ce Allah ya mai istidraji ne Allah ya mai shigo shigo ba su ne ka sa ido ka gani yadda Allah ya kama shi wallahi abin tausayi zai koma kuma wannan ya faru da mutane da yawa a kasar nan suka taiwa Allah karen tsaye mutum ya samu mutane a siyasa sai ta gillaza wa bayan Allah ya hana ayi wa'azi ya hana ayi kaza ya hana ayi kaza sai da Allah ya kama shi da gashi nan ya kuma tsuntsun gidan shi ya yi shi daraja nawa akai kaga tsuntsun gidan ka ya fi ka daraja dan ya hika tsada Allah ya sa mu dace qala rabbi a'lamu bima ta'malun yace Allah ya fi ni sanin aikin da kuke aikatawa in aikin ya cancanci ayi muku azaba to ba sai ku roƙa ba dama shi Allah subhanahu wataala inna rabbaka labil mirsad yana madakata yana kallon kowa aikin da yake yi shi basirun ne Allah yana ganin duk abin da bayi suke aikatawa ashe ba cewa ku ba zai sa Allah shi muku azaba ba kuma rashin cewar ku ba Allah zai muku azabar cancantar ku da in kun cancanta dan Allah adili ne saboda shi Allah subhanahu wataala wa ma rabbuka bi dhallamin lil abidi Allah bai zalunci shi ko da kana mai abin da bai abin da bai so to hakuri ne yana da hakuri sai ya kale kai ga zaka dawo in baka dawo zubin ya tawo sai Allah subhanahu wataala ya kama ka ta inda baka tsammani Allah ce wa umli lahum inna kaydi matin ina musu kafin kale su sako dan mutum ya ƙara girma zunubi shi ya ƙara girma domin Allah subhanahu wataala ya ji dadin sa zabbana su azabtar da shi a cikin jahannama da yace wannan sai yace fakazzabu sai Allah ce sai suka tsare ta annabi shu'aibi annabin Allah ne suka tsare ta sa fa akhadahum azabu yawm dhulla sai gashi wata irin azaba ta irin irin kuna azulla nan kuna ake nihi sai Allah subhanahu wa ta'ala ya turo musu zafi har ta kai shaidar su inji ibn kafir rahimahullah ta'ala yace shaidar mutane annabi shu'aibu suna wahalar numfashi saboda babu sanin iskar da ke kadawa balle balle balle a ce da kaga da mutum zaka dauki rashin lafiya to in Allah ya tashi azaba shi ba dole sai iska na kada ba mutanen annabi shu'aib ma'aun iska tauyewa sai Allah ya sanya iska ya doke yanzu babu iska mai kadawa domin respiration su yi respire da kyawu ba su yi respiration da kyawu ba su iya shida da kyawu sannan kuma ga zafin tsiya aka zuba musu yanzu kowanne sai ya barbe kowa sai ya tarci gari duka gari ya kasa zama ba mai zaunuwa yanzu kowa sai killace kashi da kanshi sai kowa ya fita sai Allah ya tattara watan gajimari sai aka samu wani sahabu wani kamar hadari hadari gajimari da ya zo sai Allah ya sanya wani irin sanfi sanyi Allah ne tsali wanda bai kasantuwa cikin wannan gunan sai gashi kowanne sai ya kawo kashi cikin wannan gunan sai da Allah ya tattara su duk gaba daya sun taru gaba daya garin bai zauna saboda zahi ba ka ya sha da kyawu dole ka nemi abu mai sanya rayuwa ina ne kira sanya rayuwa cikin gari bai zauna sai ka dawo daji dajin ne kuma sai Allah ya sanya wani giragizai ne Allah ya turo na musamman suna zuba sanyi kamar an sa kirim a cikin wannan wurin sai kowa ya zo ha ha barka mu barka mu ana wajina barka sai Allah subhanahu wataala sai ya ce ni fa akhadahum فأخذهم عذاب يوم الظلة سي الله سبحانه وتعالى يكاما سو أئني نا عذابا عذابا تئني دا الله سبحانه وتعالى سنية سابو سؤونا من سنية كاغا سو دا سنية أكا هلكا دس دا سكا تارو سكين سنين سي الله سبحانه وتعالى سي كما يتورو مسو با قالي سبا سي الله يتورو هتا غبادي ستقونا سو غبادي سي الله يهلكا دسو حكا ابن كثير رحمه الله تعالى يجي da Allah ya tattara su cikin ƙarƙashin kuna ɗaya duka mutanen garin kafirin kowa ya bawa gari duk mai ƙare ta Allah ya dawo yana neman ceto cikin una sai Allah subhanahu wataala ya sanya musu sanyi bayan sun ji daɗin wannan unar kowa ya zauna to yanzu mu yi saura sai Allah ya ce sai muka kama su Allah ce innahu kana azabu yawmun azim tabbas wannan azabar wannan ini azaba ce mai tsanani dan Allah subhanahu wataala kona su ne yayi da huta sai ga su aka darkace mutanen annabi shu'aib sai Allah ya ce
inna fi dhalika la wa ma kana aktharuhum mu'minin wa inna rabbaka wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim wa innahu latanzil rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal
Allah ya ce inna fi zalika la aya Allah ya ce tabbas a cikin wannan bayani da aka yi na mutanen annabi shu'aibu da suka karyata Allah suka karyata annabin Allah suka ci gaba da tauye mudu wajen awu su wadan yadda suka wa Allah tauye mudu kawai to Allah ce inna fi zalika la'aya a inna fi zalika la'ibra wallahi akwai abin da ya kamata mu dauki wa'azi a ciki sai da Allah ya ka tauki Allah ce inna fi zalika la'ayatan tabbas a cikin wannan akwai aya akwai abin da duk mutum mai hankali lafiyayye ba mahaukacin kaya ba a'a mutum mai tunani ya kamata ya tsaya ya lura mutanen annabi shu'aibu ya sun tauye ma'auni ga irin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya musu ka dibi da yake azaba ce Allah ya tashi musu sai Allah ya azabtar da su da mi da huta shi yasa malamai suka ce idan mutum ya cika cin dukiya haramun idan mutum ya cika cin dukiya haramun to ba wayar Allah ya tarbe shi da gobara idan mutum ya sanya wa haramun gaba kawai shi duk da kuɗi suka zo tara yake sai Allah ya turo mai abin da zai kona wannan dukiyar ba dole kuma sai gobara ta wuta ta kama ba a'a kana dan siyasa ka tara kuɗin al'umma na zalunci sai Allah ya turo maka rashin lafiya da ƙasar nan ba a magani shi suka taka ka kai faransa ka kai itali ka kai wacece sai kuɗin sun kare gaba ɗaya kuma sai ka dawo walakantacce ka mutu haka nan kawai wallahi sai ka zamanto gashi nan ka zamanto abin ban tausayi a cikin al'umma kuɗi gare ka kana tara haramun kana kuɗi da ruwa kana cin riba kana tauye mudu da ma'auni sai Allah ya kale ka ta tara kuɗi sai sun taru sai a ce maka mangaza ka ta huri kaza ta kama da wuta ai Allah ya tausaya maka wallahi tun daga nan duniya an fara nuna maka shi yasa wallahi dukiya haramun ba in ta take mutum sai mahalaka kun ga kuɗi fitina ce haraka ta dukiya shi yasa duk da kaga Allah zai bayani game da dukiya Allah bai sautawa ana wa mutane hannu ka mai sanda akan ka nemi halali shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sai cewa duk jikin da ya ƙara mai yayi kiba da dukiyar haramun duk jikin da ya watan yannina ya koshi yayi masa kuɗi da kuɗin haramun kuɗin bayan Allah da ka tara ka canye ko kuma a'a tauye ma'auni kake yi ka tara dukiya manzo Allah ce fannaru aulabihi wuta ta dace da wannan abin Allah ya kare mu wallahi alhaji in ka tara duniya duk garin nan a ce kuɗin ka ne matukar haramun ce jahannama za ka ba mu faɗi manzon Allah ya faɗa mutum ya tara dukiya haramun tana cikin halaka Allah ce inna fi zalika la'aya akwai abin da ya kamata mutum mai hankali mai tunani ya tsaya kwantar da hankalinsa shi wa alqur'ani ba an saukar da shi bane dan a tafibbo ba an saukar dan a ta karantawa ba a'a dan a dinga tadabburi ka dinga tunani me yasa Allah yake ba mu labari na al'umma suka gabata malaman ulumut tafsir suka ce akwai abin wa'azuwa a alqur'ani mai girma ta hanyar ka tsaya ka lura da mutane suka gabace ka me suke Allah ya halakar da su ba an baka bane dan ka ji dadin karatu a'a an baka ne dan ka wa'azu Allah ce wa ma kana aktharuhum mu'minin sai dai mafi yawa mutane ba za su yi imani ba ba su yi imani wani ko da ya ji wannan ya nake kawai hukumar ma suke wa suna cewa a daina cin dukiyar riba da haramun da wace ce yau ya aka maka wani kwastu kai ma ta hau babake da handama zaka da kudin al'umma wani zai ga cewa da kai ne a matsayin sa na dan kasuwa to ai kai ma da ka ce wannan shi kun bai gane cewa ba mutanen ɗan kasuwa su gane kasuwanci ba bisa ilimi ba ba karanci addini ba to waton kamar kana son ka shiga siyasa ne baka da karatu ko an ci zaɓe ko ka taimaka da kuɗinka an ci zaɓe to ba ka samu wani matsayi cikin siyasa mun lura da kyawu ka yi mai kuɗi inda ɗan siyasa ne ka taimaka ba kai boko ba ba ka wani diplom ko an ci siyasa sai dai a dinga baka kwangila sai dai a sato a baka amma ai maka wani matsayin da zaka iya ci da kanka ba za ka iya yi ba shi yasa an kasuwa in bai karanci addini ba bai karanci boko bai karanci zamani ba musamman ba addini tare shi ya gaishe wallahi bakin katar ba koyi bakin shi wani ko ya ci da kashi bai yi ya ci da kashi ya ci mai kyawu ma bai sai da zashi ya tsara ma kansa ya ci abinci mai kyawu ba da sha Allah ya bayani Allah ce inna fi zalika la aya da ya gane sai ne dukiya halal ita dukiya halal ba ibnu qayyim al-jawzi rahimahullahu ta'ala yace addu'a idan kai ta hanyar ka ci dukiya halal Allah na karba maka addu'a mutum ya ci abincin da ya nema da kuɗin halal kinsa kasuwanci tsaba tsagoro ba ƙetar iyaka ba irin 'yan kasuwa da ana kiran sallah ba su tafiya masallaci ba ba irin 'yan kasuwa da ke sallah bakin shago ba wani kasan tsananin bai da yaƙini bai da tauhidi shi gani yake ya masallaci kilin zai gani yake ya liƙe shago shi ya tafi masallaci ya yi sallah an cinye kasuwa an bar shi wallahi wannan rashin tauhidi ne kuma jahilci ke kawo wannan inna ya karanci tauhidi abinda ba ya karanci hadisan manzon Allah sallam to ya ran cewa abinda Allah ya kaddara ka samu ba wanda sai haraka shi kuma abinda Allah ya ce ba za ka samu kuma za ka same shi ba annabi ce rufi atil aqlamu wa juffatis suhuf an dauki alƙalami duk abin da zaka na kasuwanci shakiju dan kasuwa akar maka Allah shakiju Allah ya rage yayi wansu ne kin abin da zaka samu a rayuwarka duk ini Allah a lauhul mahfuz rubutacce ne a wajen Allah cewa kowanne dan annabi Adam ga abinci da zai ci kuma wallahi baka wuce wannan abinci ashe yan kasuwa mu koma zuwa makaranta mu je mu karanci tauhidi mu karanci aqida wannan shi ne sanya mu rayuwar mu cikin koshin lafiya Allah ya ce wa ma kana aktsaruhum mu'minin wa inna rabbaka lahuwa al-azizur rahim tabbas Allah ya ce ubangijin ka shine al-azizu mabuwayi wanda ya gagari kowa idan kai ma Allah tsageranci ka shiga cikin kakkita alhurmar Allah subhanahu wataala to Allah azizun ne ai Allah subhanahu wataala yantaqimu minka sai Allah maka ramuwar gayya shi da ma Allah subhanahu wataala zun tiqamu ne yana ramuwar gayya in kai kaza ya ci kamar kaza sai ka aikata sai Allah ya kama ka ta hanyar baka tsammani sai ai maka kaza Allah ya kare mu Allah ya ce inna rabbaka wa inna rabbaka lahu al azizur rahim tabbas ubangijinka shine al azizu wanda ya gagari kowa sannan kuma ar rahimu Allah subhanahu wataala shine wanda yake tausaya wa bayinsa Allah subhanahu wataala yana tausayi na bayinsa to eh, wannan Allah subhanahu wataala ya bamu labarin kusan kissa guda bakwai aka bamu aka bamu me yasa aka kawo wannan labari Imam Muhammad bin Sabuni rahimahullahu ta'ala yake cewa dalili na Allah subhanahu wa ta'ala da ya jero yana gani abinda sa Allah ya haikato tarihin annabi guda bakwai a cikin wannan sura shine Allah Allah yana kwantawa manzon Allah da hankali domin manzon Allah shiga cikin damuwa annabi ya zo ya mutanen sa wa'azi ya tayar tashe su aqida amma sai ga ce kai manzon Allah mahaukaci ne dan Allah manzon Allah ba kai bane aka fara cewa mahaukaci annabi shu'aibu sun ce in sun ce masa za su fidda shi to kai ma fa akwai abin da zai biyo ba za a fidda ka dan ka dauki wa'azi ne aka yi manzo Allah wannan wa to ba annabi kadai ba har duk mai ta'awa dan kada ka shiga cikin damuwa har kana neman halakar da kanka domin kayo mutane wa'azi suki ganewa dama shi Allah subhanahu wataala haka yake yi ya sanya wasu ba za su yi imani ba wa in yaro kullu ayatin la yu'minu inji Allah ko da duk sun wace irin aya duk an za ka musu karanta musu alqur'ani wallahi ba su ganewa sai dai Allah subhanahu wataala ya yi nashi wani sai Allah ya ce wa inna rabbaka lahuwal azizu wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim tabbas Allah subhanahu wataala shine al-azizu mabuwayi sannan kuma ar-rahim wanda yake da tausayi sai Allah ce wa innahu latanzilu rabbil alamin wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin Allah ya ce wa innahu latanzilu rabbil alamin shi wannan alqur'ani da ake karantar da mu dare da rana da Allah ya sabkar maka kai shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tanzilu rabbil alamin sabkakke ne daga ubangiji wanda yake na tahaliku Allah subhanahu wa ta'ala shine ya sabkar da wannan alqur'ani nazala bihi ruhul amin Allah ce wanda ya sabka da shi wanda ya kawo ka wannan alqur'ani shine ar-ruhul amin mala'ika jibril sayyidul mala'ika shi ya kawo manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wannan alqur'ani to Allah ya ce wannan alqur'ani daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala ne kuma Allah ya tsarka ya tsare sa Allah ce la ya atihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfi ba wata barna za ta kawo shi za ta shahe shi ko an so a canza wani abu cikin alkur'ani to Allah subhanahu wataala zai kare alkur'ani shi Allah ya ɗauki alkawali na yaulin zai kare alkur'ani inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun Allah ce mu muka sakar da alkur'ani wannan da ake karantawa kuma Allah ya ce alhakin kare shi mu za mu kare kayan ba mu ka ba bukatar ko ka so ka kawo alkur'ani banna to Allah ya ce mu za mu kare kayan za mu kare kawo alkur'ani shi sa dole kaga zai mu qur'ani karan tsaye sai ga Allah subhanahu wataala ya sha shahi shi sai a dina bada labarin sa alqur'ani kenan daga babban mu'jiza ta annabi sallallahu alaihi wa sallam alqur'ani ne wanda shi alqur'anin nan kalamun ne kalamullahi subhanahu wa ta'ala almunazzalu ala rasulihi littafi ne na Allah wanda Allah ya saukar da shi akan manzansa wannan alkur'ani ya kunshi abubuwa da dama akwai labarin abin da ya gabata akwai labarin abin da ake ciki yanzu sannan kuma akwai labarin abin da zai zo nan gaba sannan kuma Allah ya tsara shi alkur'anin tsarawa sannan kuma Allah ya fassara wa Allah fassara wa alkur'ani kuma alkur'ani nan gagara misali ne duk larabcin mai larabci duk balagan mai balaga ka karanta fasaha adab arud wace ce alkur'ani wa za ka iya kwatanta alkur'ani ba shi yasa waƙa da ka ji ta tara bambam da alkur'ani shi ba abin da ke kawa da kana ji ka san da alkur'ani kuma in akwai imani to za ka ji zuciyarka tana sanyawa ga shaka Allah ya faɗi littafi ne wanda ya sha'iru min hujulul ladina yakhshawna rabbahum zukatar masu imani suna suna duk abin mutum da an karanta alkurai sai gaji yami wato yana jin sanyi ko yana jin daɗi a ransa amma yau akwai imani wani in kana karanta alkurai daga kai shi wallahi ina ma waka ta samu ina ka same a wuri da ya ganewa shi can ya hiwayu shi qur'ani bai da wani cikin kwai saboda dabbalalle ne bai gane komai ba qur'anin bai da ta cewa ciki wani ma ya dauki qur'ani ya rike qur'ani dai wallahi bai iyawa ya rike qur'ani ka bashi qur'ani ya rike maka shi daidai sai ya juya maka sai ya invest ki sama ta koma asas ka koma sama kuma wani musulmi na ya tashi wallahi mu dai qur'anin ga wai qur'ani Allah ya sauwake to Allah ya ce wannan alqur'ani daga Allah subhanahu wa ta'ala ne nazala bihi ruhul amin ai nazala bihi aminus sama'i wanda ya saukar da shi shine wanda Allah ya amintar shi cikin samai shine mala'ika jibril bilisanin arabiyi Allah ce bilisa ala qalbika a zuciyarka kaga shi alqur'ani ba a ƙwarwa yake ba balle a ce mutum ya hadace ya saba cikin kansa qur'ani a zuciya yake kadibi suratul ankabut ko Allah ce bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm shi alqur'ani ayoyi ne bayyana cikin zuciyoyin wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya baiwa ilimi na cikin addu'a salafus salih magabata na gari suna roƙon Allah suna cewa Allahumma habbib ilaina alqur'ana wa yassirhu lana maluman saudiya daga cikin maluman su da yake cewa dalilin hanyar suka bi Allah ya taimake su suka haddace alqur'ani suka samu suka fahimci alqur'ani wannan addu'ar maluman su a harami suna karantar da su ku nanata ku yawaita addu'ar Allahumma habbib ilaina alqur'ana wa yassirhu lana kaga ikon Allah ka dinga wannan addu'a ya Allah ka ba mu ka so ka sa Qur'ani ya zamanto abin soyuwar mu mu zamanto muna son Qur'ani kuma ya Allah ka sauke mu alqur'ani sai Allah ya sauke maka shi Allah ya sauke mu alqur'ani kuma Allah ya habib ilaina alqur'ana to Allah ya ce alaƙar dika akan zuciyarka a zuciyarka Allah ya sauka da alqur'ani kuma Allah ya ce inna sunulqi alayka qawlan thaqila za mu jefa a zuciyarka wata magana mai girma shine alqur'ani nan Allah ce ala qalbika litakuna minal munzirin mun saukar da shi ne litakuna minal munzirina don ka zama cikin masu gargadi masu yi mutane wa'azi ka nuna musu hanya ta gaskiya abin da yake daidai su yi abin da ba daidai ba mutum ya nisantarsa domin akwai irin alkiyama Allah ce bilisanin arabiyyin mubin wannan alkur'anin an saukar da shi ne da halshe arabiyyun fasih da la harshe na larabci da ke da akwai fasaha a ciki kasan duk duniya yaren duniya babu yare da fi kowane yare daɗi babu yare da fi kowane yare kalimat mutaradifat babu yare da fi kowane yare kumsar fasaha da balaga kamar larabci babu hatta larabawan kansu ba in ka tsoka yanzu misali hatta larabawan irin al'arabul musta'riba za ga su su kansu akwai abin da sai sun nemo cikin kamus sai an shiga duk sunan abu ne wanda akwai fasaha larabci halshe ne ka da alqur'ani yake da dadi a larabci azan ne misali a ce da qur'ani da hausa yake ka san ba zai kai dadin dadin da yake da shi ba to balle o an ce da hillanci za a karanta qur'ani kaga Allah sai Allah ya sanya qur'ani da halshe wanda duk duniya watan bai da kawa harshe da ko wani harshe shine larabci kaga dai na fari annabi sallallahu alaihi wasallam balarabe ne shi yasa daga cikin abin da ya kamata mutane mu lura wajen karatu mu dage mu sa diye mu su karance shi shine harshen larabci wallahi kar ka zo duniya ka koma baka iya larabci ba kai asara babba a ce ka zo baka iya larabci ba irin wannan ma ka dan gaira da mutum gaisuwa ta larabci baka iya ba wani daga banjuru bansuwar bai san komi ba daga banjur bansuwar bai san komi koman talibu shi wannan ya aji kaji yana tararin ir kamar mi amma da gata bisa kai fa haluk sai ce ka zage shi shi yasa ko ko larabci kai wanda bai kaje Allahu akbar sai ta kafara saboda ba san ya ga yi ba mu tashi zuwa karatun larabci nan daga duk wanda bai karatun larabci wallahi sai ya ci zai hadinsa nan daga ba kadan duk wanda bai karanta larabci ba sai yayi sai yayi nadama kaga tura bature sai zaka yi mana wayo sai yake son ya nuna mana cewa larabcin nan kaga goza ka abin nan ka kai ka koyo to yanzu kasar nan tamu lalacewar al'ummar mu in baka yi turanci kai ba koyi alwake ka ba kauye duk kuma turanci nan faransanci na bakin afirka ne kana fita afirka an kare da shi to kasar duniya ban ci afirka ne ake turanci ake faransanci nan ne kawai kuma wallahi ka lura duk ƙasa da kaga tana rike da yaren faransanci wannan faransai to za ka ga ita ma mai lafiya ƙasa ce sai Allah ya san mafi yayin jagorar da mai kai ne saboda yare yare ne wanda ba ba luga ce ta hadara ba luga ce ta munafici a duniya in ka lura yan faransa su kowa munafici su fi kowa iya munafici a duniya balma wani malami yake cewa kai jikokin jikokin Abdullahi bin Ubay bin Salul ne jikokin Abdullahi bin Ubay bin Salul ɗalibai mu je mu riƙi larabci mu ta koya ba mu ce kan a kori turanci ba a'a rike bi ka ta yi ga larabci kuma ga turanci lillazina ahsanul husna wa ziyada kaga in aka zo tare da yan boko kuyi turanci kuma in ta kama ka tashi kai musu wa'azi da larabci kaga ka samu riba bi da bi dole a dinga cewa ustaz ustazu za a girmama ka saboda kana da abin da ba su da shi to Allah ya ce bilisanin arabiyyin mubin da harshe na larabci wanda shi wannan larabcin alkamilu shamil wanda cikakke ne kuma ya haɗa komi da komi kuma wannan hujja ce Allah ya yanke da larabawa sai Allah ce wa innahu lafi zuburil awwali Allah ce wa innahu lalle shi wannan alqur'ani labarin alqur'ani da ake bamu Allah ce lafi zuburil awwalina yana cikin littattafai az-zubur bi ma'ana al-kutubu jam'u zabur az-zabur bi ma'ana al-kitab to jam'u jam'u zubur shine jam'u zabur shine az-zubur kamar kace ar-rasul ay ar-rasul jam'u mi ar-rusul to wannan suna cikin babi ɗaya a wajen sarfi to Allah ce wa innahu lalle shi alqur'ani nan da ake karantar da mu lafi zuburil awwalina akwai labarin sa mawjudun fi kutubil anbiya sabiqin ka samu labarin alqur'ani a cikin littafin su gabata duk littafin da ya zo a duniya ya gabata sai ka ji an bada labarin alqur'ani duk littafin da ya wuce zaka ji an kawo labarin alqur'ani sai Allah ya ce أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين نعم
ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم Allah ya ce awalam yakul lahum ayatun ay ya'lamahu ulama'u bani Isra'il Allah ya ce awalam yakul lahum aya ashe bi zai ya zamanto abin lura wa'azi gare su ba su Qurayshawa ay ya'lamahu ulama'u bani Isra'il maluman banu Isra'il ya jikokin annabi yaqub sun san labarin alqur'ani kuma sun karanci sun karanci bayanin alqur'ani gabata ai da mun kafin zawwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam an kasance ana baiwa Qurayshawa labarin cewa akwai wani annabi da zai zo min fi jaziratul arabiyya a wannan yanki na larabawa sai ba sun kowa ba Allah ce awalan yakul lahum aya ashe bai isa bai zamanto abin wa'azuwa abin luruwa gare su ayya alamahu banu isra'il ulama banu isra'il ulama bani isra'il maluman isra'il a wata yahuda da nasara sun san labarin alqur'ani Allah ce ba yahuda ya san qur'ani ba nasara ya san alqur'ani shi yasa har yanzu yahudawan yanzu sun akwai wanda sun fi musulmi yanzu sanin alqur'ani su nan suna reshar irin jami'at university university kaga su mutum zai haddace qur'ani ba musulmi bane ya je ya karanci watan ulumut tafsir ba musulmi bane ya zo ya karanci abin da ya shahi duka fiqhul qur'an tun ba musulmi bane ayatul ahkam duk ba musulmi bane ba dan komai ba dan ya ga ya zashi ya durkushe musuluncin nan Allah ce yanzu bai zama to wa'azi gare su ba cewa mutanen su rabata yahuda wanda suke zama su munafikan da nasara sun san alqur'ani sun san labarin alqur'ani Allah ya ce walau nazzalnahu ala ba'd al-a'jami diba ta yaya da mun ga dama muka saka da alqur'ani ala ba'd al'ajamina akan waɗanda suke al'ajami ya ga ce al'ajamin jamu a'jam shi da kuma alladhi la yuhsi al-arabiyya wanda bai iya bai iya larabci ba wanda bai kyautata magana wajen larabci shi yasa duk wanda bai iya larabci ba ajam duk wanda bai iya yaren larabci ba to ya shiga ya ga ce ajam da Hausa bagwari kenan shi ne bagwari aka rama kalla duk wanda bai iya yaren larabci ba to in ga neman bagwari da ka zaggare shi ka damko ka mika kace ga wani bagwari ba dole sai ka zo da wani Cote d'Ivoire ko Ghana ba ko dan Burkina a'a kai da kake nan garin baka iya larabci ba to Allah ya ce kana cikin ajam kai ma ka shiga cikin su kai ma bagwari aka tashi duk sai ayi maka bugun goro kudin goro duk da duk da kuki Allah ce walau nazzalnahu inda mun ga dama nazzalnahu ala ba'd al-a'jamina da mun sauka da alkur'ani akan waɗanda ba su iya yaran larabci ba ba fasaha ba balaga faqara'ahu alaihim suka karanta alkur'anin gare su da suwa mutanen makka sai wanda bai iya larabcin ba wanda ba larabi ba sai ya zo ya karanta wa larabawa alkur'ani da yaren da ba larabci ba Allah ce ma kanu bihi mu'minina ba su yi imani ba za su yarda ba ba za su yi imani ba sai Allah ce kazalika kamar dai haka ne in ji Allah salaka nahu muka shigar da shi alqur'ani fi qulubil mujrimina suna saurare Allah ce muka sanya shi a cikin zukatar masu masu mi mujrimai masu laifi kafirai fasikai masu su ga dama Allah ce haka dai muka sanya alqur'ani suna saurare ana musu wa'azi suna deji amma Allah ce kai wallahi ba za su imani ba kazalika salakanahu fi qulubil mujrimina Allah ce la yu'minuna bihi ba hatun na da ba har na yanzu duk mujrim zai ji ana mai wa'azi a ce Allah ya ce ka ka kare mai wa'azi kamar ya doka ce kai alisha wa dan da aiki na ba a dan da aiki na ba kai wa za a kawo ga post ya zanka ya zahara ga kuma ya abin nan shi wai gani yake cin kudin al'umma wai haraka ce gani yake cin hanci da rashawa haraka ce gani yake sabon Allah haraka ce wallahi dan uwa baka gane cewa saba ma Allah subhanahu wataala ba haraka bace sir da malaika mota zo duka ranka sai zaka zaka yi ta na sani a duniya ba dai ba ta na sani zaka yi diyawa a rayuwa dan zaka cire yatsu hannunka kana kuka kuma wallahi ba mai karba maka za a jike ka iya surra malaiku ko a tura ka jahannama Allah ya kare Allah ce kazalika salaknahu fi qulubil mujrimina la yu'minuna bihi Allah ce ba za su yi imani ba hatta ya rabu azabal alim har sai sun ga azaba iri da muzu ga azaba nan tana zo musu Allah ce kuma azaba ma alim mai raɗaɗi kala da kala wannan makama shi ta nan wannan makama shi ta nan azaba ga a lokacin ne to ko sun yi imani imani su ba za su yi amfani ba idan mutum ya sake da tuba ya ƙi daina abin da yake na samun Allah sai da mutuwa ta zo mai yace ya tuba to ba ta da amfani shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ya karantar da mu cewa kofar tuba Allah ba zai liƙe ta ba duk abin da kai wa Allah na sabo duk irin zunubin da kike wa ubangi subhanahu wa ta'ala in dai tsakanin ki ne da Allah in tsakanin ka ne da Allah dan uwa duk abin da zake na laifi idan ka roki Allah subhanahu wa ta'ala Allah bai gafarta maka ne matukar rayuwarka bata zo da makoshi ba idan rana ta zo da makoshi to ran nan kuma ko ka tuba Allah ba zai karbi tubar ka ba sai Allah ya ce fa ya atihum azabu bagta wa hum la yash'urun tabbas azaba za ta zo musu azaba za ta zo musu faj'atan kai tsaye ba zato ba tsammani kamar kai ne kana zaune ba zato ba tsammani baka mallaki jarin baka mallaki jika 200 ba sai aka ba zato ba tsammani aka maka motar miliyan biyu an baka mota kila mota miliyan biyu kaga wannan shi cewa faj'a an yi sufrisin ga da abinda baka taba tunani da shi ba to Allah ce ba sa tunanin azaba fa ta'tiyahumul azabu baghtatan wa hum la yashuruna sai Allah ce sai mu kawa su da azaba kai tsaye ba su sani ba haka Allah ya taimaka duk wani kafiri tun daga Qurayshawa tun daga tarihin duk duniya tun farkon duniya haka duk wanda Allah ya ma Allah tsageranci ya zama tukunna yake a doron kasa sai Allah subhanahu wataala radda Allah zai kama shi wallahi bai tsammani sai kana tunanin lokacin da Allah subhanahu wataala ya halakar da Fir'auna a cikin ruwa inda Fir'auna da labarin za a halaka shi zai fita Karuna inda na shi da labarin cewa za a halaka shi da dukiyarsa a kiskin kasa da shi zai fita ka tsammanin Abu Jahal inda ya san ya tafi yaƙin Badar za a kashe shi zai fita Utbatu bin Rabi'a zai fita duk ba za su fita ba duk wani kafiri inda yana tunanin cewa Allah zai iya mai azaba kai tsaye wallahi ba zai kafirci ba a rayuwa sai Allah ya ce
فيقولوا هل نحن منظرون
afa bi azabi أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون Allah ya ce fayaqulu hal nahnu munzaru za su dinga cewa su waɗannan waɗanda aka azabtar hal nahnu munzaru lokacin da azabar Allah ta zo musu kai tsaye sai ce kai ai mu wallahi mun dan jira ne mun nan tsaya ne dai mu dan jira mu ga yadda al'amarin zai kasance yadda al'amari zai kasance mu ga yadda al'amarin zai kasancewa daga baya dai mu yi imani muna dan jira ne dai mu ga ɗan lokaci in yayi sai mu biya kasa haka wani yake shi waton duk abin da zaka yi na wa'azi to ba zai ji ba sai ce kai sai lokacin da wallahi mun so dai mu yi kaza mun so mun so dai mun so mun so to Allah subhanahu wa ta'ala fa yaqulu hal nahnu munzarun su ce ai mu muna daka muna jira ne mun dan jira ne wato lokaci ne muke jira da zai yi sai mu yi imani mu bi annabi sallallahu alaihi wa sallam don wa aljanna kan ba mu asan ta akai ba mu ma musulmi na ai ba mu hana kaza ba eh afa bi azabina yasta'jilu yanzu game da azabar mu Allah ya ce suke jinki suke watan gaggawa har mutum ya dinga wa Allah subhanahu wataala karan tsaye yana gaya maganar da ya ga dama Allah ya ce afara aita in matta'na hum sinin ya al'amari zai kasance tsaka lura Allah in ji Allah afara aita shin ka gani ko shin baka gani ba in matta'na hum sinina Allah ce muka ba su daular rayuwar duniya muka jagorantar da su wa al'umma muka ba su dukiya sini tsawon shekaru musanya mutum ya ta jin daɗi da shi ake wancan mulkin an yi da shi wannan ayi da shi mai zawa ayi da shi kuma duk da yau duk da hakan ya bin Allah Allah ce afara aita in matta'anahum sinin thumma ja'ahum ma kanu yu'adun sannan abinda aka musu alkawali yazo Allah ce tsaya ka lura ka kwantar da hankali kai na taɓata ranka afara aita sa hankali ka lura in matta'anahum sinina masu muku tahadidi da sun hana ku su ibadar ubangiji wasu ki yin imani da Allah Allah ce in matta'anahum sinina in muka jiyar da su muka dan jiyar da su dan dadin rayuwar duniya Allah ce summa ja'ahum ma kanu yu'adun sannan abinda Allah subhanahu wata'ala ya musu alkawali na azaba ya zo musu Allah ce ma aghna anhum ma kanu yumatta'un wallahi duk dadin rayuwarsu sun manta da shi ba kujerar shi ta mulki ba za ta amfani da shi ba dukiyar da ya tara ba za ta amfane shi ba mutane da ke takama da shi da sama dan in ya maka duk abin da yake so a kowane za su ba shi rigar kariya Allah ce wallahi ma aghna anhum ma kanu yumatta'una abin da muka je da su daɗi da shi Allah ce wallahi ba zai amfane su ba in ma dukiya ce ba ta amfane su lokacin da Allah ya kama su da azaba in ma kuɗi ne Allah ce ba za ta amfane su ba in ma iya ne muka bashi na iskanci Allah ce ba za su amfane shi ba in kujerar mulki yake takama da ita Allah ce wallahi ba za ta amfane shi ba in mutane gari sa manya ya da rezo rezo sama Allah ce ma agana ahun wallahi bai musu amfani saboda ni saboda aiwa Allah karan tsaye ta mun shi wazin Allah ya tashi maka wa'azi da aka zo aka karantar da kai ayoyin Allah kai kunna uwar shagu to wa'azi na Allah na zai biyowa shi kuma matta'anahum sai Allah ya ji da kai dan dadi sai ka dan more da kai mutane annabi shu'aibu aka kasa musu una da sanyi sai da suka shiga sai Allah ya turo azaba sai Allah ya sai Allah ya barki ka ci zabe ka tai gaba ko Allah ya kara ma dukiya sai ta taru sai kuma sai Allah ya turo maka ciwon da ba a warkewa sai kuma Allah ya jarabe ka duk kafa a ce gobe shago kaza yayi gobara an tare kaza kakin ajima a hoso babu komi a rayuwa ai umma zalika ala Allah bi aziz bi gagar Allah ba shi maka wannan shi sa muna nasiha wa ɗan uwa musu tsoron Allah subhanahu wataala ka shaida mu da tsegeranci wa Allah subhanahu wataala in ka yi tsegeranci wa ɗan uwanka mutum amma Allah wallahi in ka tabi Allah ko yaushe ne mutukar ba ka yi taubatan nasuha ba wallahi sai Allah ya maka intiqami sai Allah ya kama ka sai Allah ce wa ma ahlakana min qaryatin illa walaha munzarun wa ma ahlakana qaryatan
إلا لا
wa ma ahlakana min qaryatin illa laha munziruna Allah ce ba mu taba halakar da wata al'umma ba ba wani gari a du tarihin duniya da Allah ya ce muka kama shi da azaba muka azabtar da shi muka darkake shi muka yi yadda muka ga dama to face kafin mu yi mata azaba Allah ya ce laha munziruna akwai masu musu gargadi akwai masu wa'azi masu wa'azi malamai ku dage wata wa'azi ku akwai abin da kuke iya gara kuma akwai abin da ba naku bane kun yi wa'azi ne wa ma ala rasul illa al balagul mubin kuka yi wa'azin Allah shi ya san abin da zai biyo ba sai Allah ce zikra ذكرى ما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين
Allah ya ce zikira wa ma kunna zalimin wa ma tanazzalat bihi shayatin wa ma yanbaghi lahum wa ma yastati'un innahum 'ani as-sam'i lama'zulun fala tad'u ma Allah ilahan akhar fatakuna min al-mu'azzibin Allah ya ce zikira a baya Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa wa ma ahlakna min qaryatin illa laha munzirun ba wata al'umma da muka taba azabtarwa a baya a ce akwai masu musu gargadi sai Allah ce zikira wa'annan masu gargadin dan wa'azartarwa dan tunatarwa dan su yi al'umma wa'azi sai Allah ce wa ma kunna zalimin ai musu Allah ba zalime muke ba ba mu zalunci balantana mu kama ku da azaba ba tare da ai muku wa'azi ba Allah ya ce ba mu mutane azaba bayan ba mu yi musu wa'azi ba sai mun turo da mala'iku annabawa sun yi wa'azi malumai sun yi wa'azi idan aka karyata su Allah ce abin da zai biyo baya a halakar sai mu halakar da su Allah ce zikira wa'annan mutanen masu gargadi ba ho gargadi kada suke ba kuma suna wa'azartarwa cewa ku yi kaza a daina shan giya a daina a daina sata a daina cin hanci da rashawa a daina zina a daina kiga a daina ƙarya a daina zalunci a daina hasada a daina duk abin da baya da kyawu wanda Allah ya haranta a riƙe Allah a bi sunnar manzon Allah alkitabu wa sunna a daina sauraron kiɗa a daina caca a dinga zuwa makaranta a dinga yi manzon Allah salati a dinga istighfari a dinga sadaka a sada zumunta a dinga yi wa uwaye biyayya mata su yi wa mazan su biyayya maza su ji tsoron Allah su kula da matan su zikira kenan tunatarwa abu ne wanda ka sani sai a yi maka wa'azi a kansa Allah ce wa ma kunna zalimin mu su Allah ba azzalume muke ba ba ma zalunci game da mu kawo mutum da azaba ko mu mutum wato mu turo mutum mu turo da annabawa ba sai Allah ce wa ma tanazzalat bihi shayatin wannan alqur'ani da ake karantar da mu da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yazo da shi Allah ce wa ma tanazzalat bihi shayatin mu sani ba shedanu bane ba aljannu bane suka zo manzon Allah da shi kamar da suke wa malaman tsibbi ka san akwai masu aiki da aljannu wani ma yanzu da aka lalace sai a ce a'a rahonni na gare shi wai rahonni kaji kafiri tunda kafirci da har zai iya kuma ya dogara da shi ya ce a biya mai bukata kaza amma hau baban za ba sai kai wani abu daman ka bada ne a baka dole sai ka kauce hanyar Allah sai ka samu duniyar sai aka gana kiran malam wani ai rahonni ke da shi ha ba aljanna a rahonni na to me ba ce dan dan jimmai dan jimmai a duk ɗaya ne dan gidan malam ce milatul kufr milatul wahida duka mu guda ne Allah ce wa ma nazalat bihi shayatin wannan alqur'ani ba shedanu ba su kawo manzon Allah da shi ba sako da shi ba domin watan aljanu suna tattakawa a sama to Allah ya ce wa manzon Allah ake muna khitabi gaba daya wannan alqur'ani ba watan shi suka zo da shi ba wa ma yan bagira kuma bai ma kamata da su bai dace ba su yi kawa ba ba su yi kawa da su zanto masu kawo wahayi ba inji Allah subhanahu wataala ai kada kaga shedani ka san da zai iya ƙarya Allah ce bai yi kawa ba da wanda zai iya tubuturo dan ba amintacce bane shi yasa da yawa cikin marumar rufe suna faɗa a daina yarda da maganar aljannu Allah ya jarabi dan danki ko diyarki da jinni a zo mata rukuya sun ce ai wancan ta turo ta aiko ni kake yarda makaryaci ne gashi dibo annabi sallallahu alaihi wa sallam aba hurairah annabi ya ya shiga da baitul mal aba hurairah sai ya ga wani tsoho ya zo tsohe tsohe da shi ya kama shi cikin baitul mal ya yi sata yace wallahi zan kai ka wajen manzon Allah kai a ƙarshe sai da aka yi uku yana kama shi sai ce mai digo bari in ga maka abinda za ka yi Allah ya kare ka da aljannu fa abinda zai kusance ka wani shedani ya ce menene sai ce karanta ayatul kursi sai Abu Hurairah ya kare shi sai zo wajen manzo Allah ya kare annabi ce gaskiya ya ga maka ayatul kursi tana kare mutum da dukkanin aljani sai dai matsalaita ne ba ya gane zancen su to Allah ya ce wa ma yan baghi lahum bai ma dacewa da su ba su kawa da masu kawo wahayi ba wa ma yastafiqu da kuma ba su ma iyawa sai Allah ce innahum an sam'i la ma'zulun tabbas game da sauraron alqur'ani lokacin da ake karantar da mala'ika jibril alqur'ani daga waton sama ya kawo annabi alqur'ani Allah ce la ma'zulun ana gudda su ana kauda su ana katange su ba a ma bar su je balbana su je abin da za a bayar sai Allah ya rice fala tad'u ma Allah ilahan akhar da haka kada ka kira wani ubangiji tare da Allah subhanahu wataala kada ka kira wani mahaluki tare da Allah subhanahu wataala fala tad'u ma Allah ilahan akhar fatakuna min al mu'azzabi karshe idan ka kira wani tare da Allah subhanahu wataala kai wa Allah kishiya mijinki ya ce zai kara aure kika je wajen boka yayi zina da ke to kuma sai a miki azaba miji kin ga dai boka zai hana miji ke karo aure wani waki hakuri ke zo ku zana ku zumunci wallahi ki je kuma ya la ki yi zina da akwai shaidu na da akwai shaidu da akwai doka ta addinin musulunci bulala ɗari sun hau a je ke za a yi sai kin mutu kuma gashi kin yi shirka da Allah an baki laya an ce ki dan asko gergewa miji astaghfirullah wa tubu an ce ki kaza an ce ki kaza an raba ki da Allah subhanahu wataala an hana ki sallah cikin al'umma to a ƙarshe Allah ce duk wanda ya kira wani Allah tare da Allah subhanahu wataala to Allah ya ce fa yakuna min al fa takuna min al mu'azzibin ƙarshe da cikin wanda Allah subhanahu wataala zai wa azaba ya Allah ka kare mu da kariyarka waton ɗan uwa wanda suka yi sanadiyar waton hada wannan tafsirin Allah subhanahu wataala ya saka musu da alkhairi daga masu doka da masu hada kayan da kuma dukkan wanda ya sahama wajen ba da goyon baya wajen gabatar da wannan tafsirin Allah subhanahu wataala ya saka samu dace subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh